أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to muna nan dai akan abubuwan da suka faru bayan waƙiyar karbala muna nan kuma akan cewa an kai iyalan annabi gabar yazidu cikin abubuwan da suka faru a lokacin har akwai cewa wani mutum akwai wani mutum bashami wanda idansa ya fada kan fatima bintul hussein sai ce mai yazid ba ni wannan yarinyar wannan baiwar ma'ana wato in yi kuyanga da ita abinda suke yi sa daka da ita sai ita fatima ta firgita ta ɗauka hakanan zai wato za ta zama baiwar wani ba ma baiwa ba sadakan wani sai ta riƙe tufan gwagwanta zainab ta ce ya gogo yanzu za a mai shi ne baiwa sai zainab ta ce la wala karamata da hazal fasik ta san wannan ba zai yiwu ba sai shi bashamin ya ce kin yi karya wallahi ta ce kai afuwan shi wannan bashamin ya ce ta ce ma wannan bashamin ka zabta wallahi wala imta wallahi ma zalika laka wala lahu sai ta ce ka yi ƙarya wallahi wannan ba zai taɓa yi wa maka ba ko mai gidanka wato shi ya zidu ba zai yi masa sai zidu ya fusata ya ce ka zabti wallahi ke kika yi ƙarya wallahi inna zalika li walau shi'tu an af'ala la fa'altu yace ina iya wannan kuma in ga dama zan iya wato ina iya mai shetar sadaka dina sai Zainab ta ce kalla wallahi Allah bai sa maka wannan ba sai dai in ka fita daga addinin ka yi wani addinin daban ba namu ba sai fushin yazidu ya ƙaru ya ce ni kike ma magana da irin wannan magana inna ma kharaja min addini aboki wa ako wanda ya fita daga addini shine ubanki da uwansa to ita zainab yar amirul mu'mini ce wa huki ya ba huwa ya ce ba huki wanda suka fita addini shine ubanki da dan uwanki su suka fita addini sai ta ce to da addinin Allah ne da addinin ubana da na dan uwana da shi ka shirya kai da ubanka in kai musulmi ne sai ya ce ka zabta ya adu watallah ya ce kin karya maƙiyar Allah ta ce da shi yanzu kai sarki ne kuma kana zagi da fin ƙarfi irin na azalimi kana kuma kana, kana fin ƙarfi da da sarautanka wato abin da ta gaya musu to kai yanzu kai fa sarki ne wai shi sarki ne da cikakken iko to ya yana fusata yana yana huci cewa tana mai tana masa raddi tun da shi sarki ne ce to yanzu kai kuma kana sarki kana zagi kauna ka amfani da ikonka kuma da fin karfinka kuma kana kana zalunci balantana ma yanzu da da waye ke fada yana yin fada da mace ne alhali shi sarki ne to sai ya ji kunya sai ya shiru sai shi bashami din ya sake mai maimaita bukatarsa a bashi wannan yarinya sai shi yazid ya ce masa kai ka san wace ce kuwa haka ke ne ka san wace ce sai ce wace ce ba wannan baiwan wace ba wace ce sai yazid ya ce fatima yar husain ce wancan kuma zainab kenan yar ali bin abi talib sai bashamin ya ce husaini dan fatima Ali ɗan Abi Talib ya ce e je Yazid sai Bashamin ya ce Allah ya tsine maka ya Yazid yanzu ‘ya'yan annabinka ne ka kashe kuma ka kama ‘ya'yansu a matsayin ku bayi wallahi ne na ɗauka an kamo su daga rum ne ɗaukar rumawa sai zai ya ce to zan haɗa ka ko da su wa'in nan zaka yanzu zan haɗa ka da su kacin musu sai sa aka sare masa wuya to wannan ko ba kuma ya nuna maka su mutane ba su san suwane ne aka kawo gabansu ba sun dun an ce masu ne ainihin gashi nan za a shigo da bayi na waɗansu hawarijawa waɗanda suka fita daga ɗan amir a iraq kuma allah ta'ala ya ba amir nasara a kansu sun so su yi mulki ne to allah ta'ala kuma ya ba amirul kaza nasara a kansu yanzu gashi nan an kashe mazajensu ga matansu nan an shigo da su gari da 'ya'yansu an kwaso su a matsayin bayi kuma yazid ya sa ainihin amma kambinsa kan sarki taj ikilil an mashi ado da jauharori da duwatsu masu tsada kuma an kawata masa al'arshinsa karagansa shi ma wanda zai zauna sannan kuma an tsabtace gari an gyara garin an mashi ado da mafi kamalan ado sannan an sa mutanen sham duk sun yi ado sun sa tufafi masu tsada domin a tarbi waɗannan bayi da aka kamo cikin murna aka zo ana, buga ganguna ana rairaye cewa allah ya ba amirul kaza akan nasara akan wanda ya wanda suka fita wanda ya fita daga da'ansa ya nemi ya kwace mulkinsa gashi allah ya ba shi nasara ya kashe wancan da wanda duk suka bi shi ga kawo kansu na an su goyo da su ga kuma matansu da 'ya'yansu na an kwaso a matsayin bayi aka zo kuma aka aje su inda ake aje bayi a kofar fada kafin a shiga da su fada saboda haka shi wannan bashamin shi ya ɗauka haka nan ne sai da ya ji bayani cewa shi wai wayannan ne su ne a shigen irin wannan har wala yau an ce akwai wani barube shi kuma shi kuma jakadan sarkin rum ne ya zo da aike daga sarkin rum da ya ji wannan bayanin har ya ce yanzu kana nufin wannan kan na ɗan ‘yar annabinku ne ya ce e ai ya ja da shi ne ya ce amma Allah ya tsine maka ya ce da ainihin almasihu yana da ɗa da matsayin shi a cikinmu da ba kaɗan ba ne shi kana da labarin kanisan kofato ce akwai wata kanisa wadda ke wani tsibiri wanda mutane sukan niƙi gari su yi tafiya domin su je haji wannan kanisa ɗin kanisan an yi masa gini mai kyan gaske an mashi ƙubba na zinari ana hangowa daga nesa an sa kofatan jakin da aka ce annabi isa ya hau an sami kofato ne na jaki sai aka ce ai wannan na jakin da isa ya hau ne to shine suka ɗauki kofaton suka sa a akwatin zinare suka yi gini suka yi mashi kubba daga nesa ana hangowa aka sa akwati mutane daga nesa suna zuwa su taka su kai ziyara don girmama wannan kofaton jakin da aka ce isa ya hau ya ce to amma yanzu kai wannan ɗan ƙyar annabin ku ne amma ka kashe to yazid bai ji daɗin wannan mangaren ba ya ce shi ma a sare masa wuya aka ce kafin a sare masa wuya sai ya kalmar shahada aka nan shi baro mai ɗin duk da a bisa abin da aka sani shi shi jakada ba a kashe shi tunda shi yana yana da yana da diplomatic immunity tun da shi jakadan sarki ne na kasansu amma dai yazid bai san akwai wani protocol ba illa abin da ran shi ya so saboda haka sai yasa aka sare masa waya cikin baitotin waƙen yazidu wanda na karanto muku jiya wanda wanda ya nuna yadda shi yake ganin al'amura akwai inda yake cikin jimlan baitotin da yake rawaye daban-daban akwai inda yake cewa qad akhadna min aliyin sa'rana wa qatalna farasa laythal batal wa qatalna alqauma min sadatihim wa adalnahu bi badrin fa'atada kal akhadna min aliyin tsara mun ɗauki fansamu daga ali wa qatalnar farisan laysal batal muka kashe mayaƙi jarumin zaki waƙatarnar ƙarama min sadati muka kashe zaɓaɓɓun shugabanninsu wa adalnahu bi badrin fatada muka daidaita shi da badar ya daidai sun mana badar mu musu karban an rama to sannan sai da zainab ta yi magana a fadar yazidu wanda ta girgiza yazidu ɗan mu'awiya da kalmominta ta ce alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasulihi wa alihi ajma'in wa sadaqallahu kadhalika yaqulu thumma kana aqibatul ladina asa'u su'a an kadhabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un bayan yabo ga Allah da salati ga annabi da iyalan gidansa gaba ɗayansu ta ce to Allah ya yi gaskiya inda yake cewa ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون sai zama aƙiban waɗanda suka munana mummuna ne sai zama sun karyata da ayoyin Allah suna izgili da ta wannan aƙiban mummunan aiki ya kai kan nan kuma kana aqibatul ladina asa'u su'a wani su'a an kazzabu bi ayatin lahi wa kanu biha yastazi'un a ƙarshen masu aikata mummuna sai ya zama mummuna sai ya zama ƙarshe ma sun ƙaryata ayoyin Allah sun izgile ne mutum ya kiyaye safon Allah don yana da aƙiba don kamar da Allah ta rake cewa fa'aqabahum da faqab bima akhlafu ma ahadullah alaihi sai Allah ya masu ya zama aƙiban ƙarshe ya sa ƙarshen wannan saba alƙawarin da suka yi shine sai ya zama aƙiban shi ne suka zama munafikai ba ka ba hum nifaqa wa ni wa minhum man ahada Allah la in atana salihan niko la nasaddaqanna wal la in atana khairan wani abu mai kama la asad la asaddaqanna wal akunanna min as-salihin daga cikin su akwai wanda ya alƙawari cewa in Allah ya bashi dukiya to zai yi zai zai zai ba da sadaka ya zan mutumin kirki to da Allah ya bashi sai ya ki sai Allah ya mai da aƙiban wannan ya zama munafunci to ka gani wanda saboda ƙara saba alƙawarin da ya ma Allah ya ce in ya sami dukiya zai sadaka ya zama mutumin kirki da ya samu sai ya rowa sai zama sakamakon wannan nifaq wannan wannan fakam da yana ana kawo wannan aya da ba su tafsiri sukan ce wani mutum ne shi sa'ala ba wanda ainihin ya roƙi manzon Allah ya roƙa masa Allah ya zama mai dukiya ya gaji da wahalar talauci manzon Allah ce masa in sa'ala ba da zaka daure da halin da kake ciki kana ibada da yafi maka alheri ce shi baya da dauriya ga wannan talauci an ce ba a riga shi masallaci amma da kireki yana ke motsi yana yana gudun kada tsumma rigansa ta yage saboda fama da talauci da yake to sai manzo Allah ya masa addu'a sai ya arziki na dabbobi tun yana kusa yana garin Madina har ya dan fita wajen gari har ya dan nesa da gari dabbobi na ta yawa tun da can ba a riga shi masallaci sai yanzu ana riga shi sai zo ta nan an yi sallama sai zo wani lokaci kuma sai ya zama bai zo tun yana shigowa madina kullum sai ya zama yana shigowa jefi jefi sau daya mako har sai watanni har ma sai a daɗe ma ba a gan shi da kuma ainihin ayan zakka ta zo aka karanta masa ya ce a sake karantawa ya ce aka sake karanta ya ce kaki wannan dai ba dai wani dabara aka bullo da shi na karɓar dukiyar mutane ba sai ya ƙi ba da zakka to sai ya zama yanzu shi da ya ce in Allah ya ba shi dukiya zai sadaka sai ga shi yanzu ya saba wannan alƙawari sai ya zama ƙarshensa mai ne ya zama munafiki ko ya zubirwa kuma Allah ta hana cewa dangane da wanda suka zuba a guje a ranar Uhud إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استضلهم الشيطان ببعد ما كسب ولقد عفى الله عنه كما يدو wani ma daga cikin wanda suka zuba akwai din yace to ai Allah ya ce walaqad afa Allah anhu ko da kikila bai san ma'anan afa Allah anhu din ma'ana Allah bai kama su da laifin su ba ma'ana abuwan kenan walaqad afa Allah anhum Allah ya musu abuwa in ba don haka ba fa da azaba ta sauka ta kama su to shikenan wato wanda Allah ta'ala cewa inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasab Allah ne abin shaytan ne ya gotar da kafafuwan saboda wani abin da suka aikata a baya wato wani aiki suka aikata mummuna ran da ake bukatan sabati sai kafansu ya goce sabo ne ya janyo to aqibatul ladina asa'u su'a mutun ya aikata mummunan aiki karshen sa me zai zama mummuna shi ma sai karshe ya karyata ayan Allah ya izgire da ayan Allah yanzu wannan wannan abin ina faɗi fasar wannan abin da sayyida Zainab take faɗi ya nuna wato mummunan aikin Yazid ya sa karshe yanzu da ayan Allah yake izgi har ma inda yake ce mata da take ce mishi in dai da ita ce da addinin ubana da na kakana ka shirya in kai musulmi ne kai da ubanka sai ce ka zabti ya adu watallah ko ita ce miki yara ƙarya kike to bai shirya da addinin ubanta da kakanta ba kenan ko na a cikin wanda ke karanta daga cikin ra'ayoyin malaman ama suna cewa wannan zance na yazidu laita ya shahi bi badar ya bayyana a zarari shi munafiki ya fitar da munafincinsa don za ka sha maki ainihin wa'annan zantuttuka ka gan shi a cikin littattafan mutane to shi ne ciki ɗaya da cin suke cewa ka gan su a littattafan daban-daban wanda suke don na sunawar jama'a ne sun suka ce to wannan a sarari ya nuna munafincin sa ya fito fi to shikenan wannan abin da ke cewa al-aqibatu allazina asa'u su'a mummun aiki me yake haifarwa kikkiawan natija kikkiawan natija me ne ke haifar da kikkiawan natija kikkiawan aiki kikkiawan ki fitar da kikkiawa mummuna yana fitar da mummuna ne bayan za mutum ya munana aiki ci kikkiawa zai gani ballantana mu wani aiki irin kashe ayan annabi a matsayin ramuwan gayya kan annabi ɗin inda annabi ne suka sami iko akan shi mai za su shi za su kashe sun ma faɗa sun ma faɗa mai imam husaini suka ce ko da baban naka ne ya zo na in bai bi sarki ba yanka shi zamu kuma daga suke suke tunda me ya kai su badar sun je kashe annabi ne allah ne bai dafa me kai su udu sun je kashe annabi ne Allah ne bai da sun je handak menene sun je kashe annabi ne Allah ne bai da me kai su jamal sun je kashe amirul mu'minin ne da Hassan da Husaini Allah ne bai da me kai su sifin sun je kashe amirul mu'minin ne da Hassan da Husaini Allah ne bai da na harawan fa duk shi suka zo suka je kashewa Allah ne bai da to yau sun sami dama a Karbala ba annabi ba amirul mu'minin ba Hassan to sun sami Husaini sun rama kuma sun faɗa yanzu baitin da nake ga muku na faɗin yazidu yake cewa ainihin mun kashe mun kashe ali cikin jumla abin da yake faɗi kad akhadna min aliyin sarana wa qatalna farisal laysal batal وقتلنا القوم من كرمك وقتلنا الكرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدال لست من هندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل فبذاك الشيخ أوصاني به فاتبعت الشيخ fi kasdin sayar la ibad hashim bil mulki fala khabarun jaa wala wahayun nazal to me kake nema bayan wannan to wannan zan karanta muku abin da shi ita sai da Zainab take faɗi wannan sannan sai sai ta jiyar magananta tace azananta ya zaizidu haisu أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق العصارى أن بنا على الله حوانا وبك عليه كرامة كما زتوني يا يزيد يا عندك ka ɗebi mu aka keta sassan ƙasa daban-daban da mu da sassan sama ta nufin da aka yi aka bi da su gari-gari ana kora mu kamar yadda ake kora bayi ka ɗauka wannan kai kan muna da ƙasƙanci ne a wajen Allah kai kuma kana da ɗaukaka wajensa kai ka ɗauka haka ne wato saboda ɗaukakar da Allah ya maka ne mu kuma da ƙasƙancin da Allah ya mana yasa kai kai wannan wa anna zalika li azami hadarika inda ka dauka kuma wannan saboda girman matsayinka ne khatar ɗinka wato saboda kana da matsima babba ne a wajen Allah shi yasa har ka yin wannan fashe mahat fashe himta bi anfika wa nadarta fi idbika khizlan khizlan masrurun hina ra'aita dunya laka mustawsika والأمور متسقة وهنا صفا لك ملكنا وسلطاننا يا كدغ حنجنك كالر إدانوانك kana kallon kana kana kallon tabar tabarwa wato wanda kana kallon tabu kallo irin na mai murna yayin da kaga duniya ta fi gabato maka al'amura kuma sun maka sun zo maka cikin sauki yayin da ainihin mulkinmu da ikonmu yanzu ya zo kuma kai a hannun ka yake duk mulki da iko na sowa ne nasu ne amma yanzu a hannun waye ne zidu to ta ce masa mahalan mahala yi a hankali ne yi a hankali ne yazid ana sita qaulullahi wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin kamanta fadin Allah ta'ala ne da yake cewa kada waɗanda suka kafirce su ɗauka lula su da muke wato yalwata musu arziki da tsawon rai muna musu ne saboda shine alkhairi ga kansu a'a muna lulawa da su ne don su ƙara yawan laifuffuka suna da azaba mai walakaici shi da mujirmi ya ga lafiya lau jikinsa lafiya lau kuma mulkinsa da dukiyansa na ta ƙaruwa sai ya ɗauka a ai tsaf sai ta hamdala kasan sukan ta hamdala alhamdulillah wannan mulki gashi yadda ya zo gare mu wannan ya nuna Allah yana son mu ga dukiyarmu na daɗa ƙaruwa alhamdulillah shukran lillah amma da fatan baki in ya tashi zai sabo ne shi ko ba gode ma Allah da sabon Allah amin al-adl yabna tulaqa تحذيرك حرائرك وإمائك وسوءك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله السبايا قد كنت كالسطورهن وأبدين وجوههن تهدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفن أهل المناهل والمناكل تتشي ينا ينزع عدلتني يا كيت أن رلقة يا أن دليكي يا أن سكوكو ya kai ɗan sakakku wato wanda wanda annabi ya ce masa idza bu fa antum turaka kai ɗan su ne uban uban muawiya abu sufyan ya cikin turaka wanda annabi ya ce masa idza bu fa antum turaka da shi ma muawiyan kansa kafin ya gudu shi ma daliki ne ibn dalik to ya kai ɗan sakakku ka ɗauka yanzu kai da ka katange matanka da kuyanginka ka killace su a gida amma ka kora ‘ya'ya mata na manzan Allah a matsayin bayi an keta alfarmansu an bayyana fuskokinsu ana bi da su gari-gari na makiya suna masa kallon shan mati wa ya tasaffahu wujuhahun al-qarib wal ba'id ainihin na nesa da na kusa suna kallon fuskokinsu waddani wa sharif da kaskantacce da babba wato ainihin a cikin mutane a kodansu masu daraja ne wasu kuma ga nan to kowa da kowa kai na iya ganin su ana kora su laisa ma'ahunna min rijalihinna wali ba ba wani tare ba waliyin su a cikin mazajen su wato ainihin wanda su wa suke kora su abin nan dogare da bulaloli ba ba mazajen su maharraman su tare da su wala man min humatihin hami ba mai kare su wa kaifa yurtaja min lafzi fauhin a kabidal askiya me ake dama me ake tsammani daga me ake tsammani zai fito daga bakin da ya gatsi hantotin tsarkaka ya kake tsammani daga wannan bakin zai wanda bat lahamuhu bi dima'i shuhada kuma naman sai ya tsiro daga jinenan shahidai eh na jinenan shahidai da shine da su aka an shekar da da jinenan ne aka kwaso dukiyoyi da shine aka aka aka auri uwar Yazidu aka biya sadaki da jinan shahidai saboda an kashe mutane aka kwaso dukiyoyinsu aka biya sadaki da shi ne aka ciyar da uwan ta shayar da nono da jinainan mutane ne aka ciyar da shi ya girma ya kake tsammani daga wannan ba kake tsammani daga jikan bakin da ya gatsa hantan tsarkaka kuma ya raye ya girma da dukiyar jini jinin shahidai ya sha jinin shahidai na mai da aka je aka kashe mutum aka kwaso dukiyarsa aka ce ganim aka ciyar da jariri ana iya ce mashi an bashi mai ne jine ne shahada shi ne to mai kake tsammani da wannan wa kaifa yastabtu fi bugdina ahlul baiti man nazara ilaina بالشنة والشنعان والإهن والأقدار يا كوزا أنيسا تكييم mu مو أهل البيت دقى wanda ya dube mu da duban ƙasƙanci da walaƙanci da ƙyama da ƙiyayya sannan kuma sun mata ƙolo gayar muta'azzimin wala musta'azzimin kuma kana faɗi ba tare da ka ji laifi ba tare da ka ga girman abin da ka faɗa ba kana cewa wa ahallu wa sahallu farha sun makaru ya yaziru la tusha har kake wannan magana kana cewa da kakanninka suna nan ina ma kakanninka suna nan wanda aka kashe a badar da sun ce ahlan wa sahalan na farin ciki sun ce ya yaziru ci gaba ƙarar aini ka biya muntahiyar ala sanaya abi abdullah sayyidi shabab ahli janna har kake zunguran da, da, da, sandanka kake zunguran wushiryan abu abdullah shugaban samarin yan aljanna tankituha bi mihsarika wa kaifa la taqul dhalika haka na zunguran shi da sandanka to ko ya kuma za ka faɗi abin da ka faɗa ba wa qannaka atil qarhatu wastasalati shafatu bi iraqika dima'i zuriyati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa nujumul ard min ali abd abdul muttalib ainihin kayi mummunan rauni ka kware labba da shekarwanka da jinin zuri'an muhammad sallallahu alaihi wa taurarin ƙasa na iyalan abdulmuttalib ta tafi bi ashiyahika za'amta annaka tunadihim falataruddanna wa shika mauridahu ولتردن أنك ولتودن أنك شللت وبكمت ولم يكن ولم يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت to kuma har kana kiran kakanninka iyayenka a shiyahika laisa a shayi bai badar kana kana kana rai cewa kana magana da su ne kaman kana kaman kana magana da su to ku zo ku gani ya ku iyaye na da kakanni kun ga abin da kuke tsammanin ba zai yiwu ba na yi to ai sai dai ku ce yawa ahlan wasala kai ka kyautata yanzu to haka ke faɗin wannan magana to za ka yi burin cewa ka ka kambale ka kuma kurunce wato za ka bebance za ka yi burin ina ma kai kurma ne bebe makaho kuma gurgu da ya zama ka faɗi abin da ka faɗa kuma ka aikata abin da ka aikata Allahumma khuz bi haqqina wa taqim min zalimina wa ahdir ghadabaka mimman safaka dima'ana wa qatala humatana Allah muna roƙonka ka karɓa mana haƙƙinmu ka yi ɗauki fansa ga wanda ya zalunce mu ka saukar da fushinka akan wanda ya shekar da jinainanmu ya kashe masu kare mu fa wallahi ma faraita illa jildik wa ma jazasta illa lahamuk wala tariddanna ala rasulillahi bima tahammalta min safki dima'i zuriyati tace wallahi baka kware komi ba in bar da fatanka baka gutsutsara komi ba sai namanka kuma za ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa da abinda ka ɗauka a kanka na shekar da jinainin zuriyarsa wanta hakta min hurmatihi fi itrati wa lukumati da abinda ka keta na alfarmansa a zuri'ansa kuma tsokan jikinsa haitha yajma'u Allahu shamlahum wa yalummu sha'afahum wa ya'khudhu bi haqqihim a inda Allah ta'ala zai tara yawansu ya kuma da ƙarfinsu ya kuma karɓa masu haƙƙinsu wato inda Allah ta'ala zai taimake su ya ba su nasara a nan wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyawun inda rabbihim yurzaqun wannan alqur'ani kar ku tsammaci waɗanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne rayayyu ne ana azurta su wajen ubangijinsu حسبك حسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وجبرائيل جبرائيل ظهيرا ya wadace ka ya zama Allah ne mai hukunci in Allah ya zama alƙali kuma mai ƙara Muhammadu Jibrilu lawaya ai ya wadace ka oki alƙali Allah mai ƙara Muhammadu lawaya Jibrilu ai ina mafita ga wanda ka ya je wannan kotu wasai alam man sauwa laka wa makanaka min rikabil musulmi ko kuma wanda ya daidaita maka ya tabbatar da kai ya dora ka akan wuyayen musulmi zai sani rana ya duk wanda ne ya dora shi wanda ya dora shi ko tun daga sakifa tun daga sakifa kamar da imam Hussein yake cewa ainihin a sakifa aka kashe wanda suka yi sakifa suka yi murdar a gidan sayyida fatima suka yi shura suka nada yazidu dan abu sufiyan gwamnan sham suka maye gurbinsa da ma'awiya suka ba ma'awiya duk abin da yake iyawa har suka yi masa wasiya dun suna sa rai mulki ya je wajensa kamar zamu gani a wasiyar ɗaya daga cikin magabatan ya yi mu'awiya wasiya cewa lalle shi ne fa mai iya ɗaukan fansa a kan ali da yayansa ƙwarewasa wasa don fatan su kawai hob ɗinsu a nan gaba su ne banu umayya kuma abin da ya faru kenan lalle saboda sun makanar da su su ko shi kuma ya makanar da ɗansa kamar yadda shi ma wasiyan wasiyan abu sufiyan ne ga ya rubuta sosai da rubutu of course baya gani ya sa yana faɗa ne ana rubuta masa aka rubuta zuwa ga ɗansa ma'awuya cewa tun da dai hasu aka baka mulkin da ke dara in wata rana abin ya zo hannun ka tabbatar ka hana da ɗanka ka ba ɗanka to wanda wannan da ya shirya maka zama a wannan matsayi ya kuma mi sallata ka akan wuyayen musulmi zai sani bi isa lizalimi na badara to turmako azalmai da suka samu da musanyen da azalmai za su samu ran wa ayyukum sharrun makanan wa azafu jinna sannan nan abin da za su nake ne nan abin da siris da ku da da kai da wanda suka mi sa ka a wannan matsayi nan za su san ayyukum sharrun makara wane ne yafi mummunan matsayi a ranar kuma wane ne al'abu jinda wane ne yafi raunin runduna ba yanzu ba rundunan su suka aiki ba ranar lahira na nan tafi za ga wa ke da runduna wane ne bai da runduna ranar waye a mummunan matsayi la in jarrat alayya dawahi muhatabatuka inni la astaghfiru qadraka wa asta'zimu taqri'aka wa astaghfiru tawbihaka lakin al-uyun abra wa sudur harra to inda har ma musibu sun juya sun juya sun kai ma yau ni ne nake tsaye ina magana da walakantacce kaman kai musiba wanda musiba haka nan dai ta juya kuma yau kuma ta zo har gashi ni ina magana da kai to duk da haka nan inni la astasgiru qadrak ina ganin karancin matsayinka kai shi ba yana ganin shi sarki ne ba har ya sa around ya sa kambi ya ya mammanna masu duwatsu masu tsada ya zauna akan kujeran zinare ya ce a kawo kan abi abdullah an sa a gabansa an sa a tasa na zinare ya ɗauko sandansa yana zunguran wushirya ce ban tsammaci ka tsufa haka nan ba ban tsammaci zangan ka tsufa haka nan kaga abin da ka ja maka to duk da haka nan duk da duk da ni ina magana da kai amma ina ganin kai kaskantacce ne walakantacce la astasgiru qadrak wa asta'zimu taqri'ak kuma ina girmama mummun ina ganin girman mummun aikin da kai wa astakbiru tawbihak ina kuma girmama zarginka wato ina ganin karancin darajanka da girman mummun aikinka aki wannan wannan basarakin duniya a tsaya a gaban shi ana ga mashi wannan lakin nan uyuna abra amma mutuwa duk da duk da haka nan abin idanu na hawaye wasu dura harra kuma kirji na zafi na bakin ciki wato da wannan matsayi bar ganin ina na tsaya gaban ka ina wannan magana ina hawaye ba ina bakin cikin musiba ta same mu ne ba ina ina karka dauka ni ina ganin ni walakantacciya ce a gaba gare ka ina ina ganin kai banza wofi ne kuma ina ganin mummunan aiki kai aikata amma dole ne tunda abu ne yasa dole ne idanu ya hawaye kuma dole zuciya ta dace dole ne فألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة بحزب الشيطان الطلقة tace abin mamaki dukkanin mamaki shine a ce ainihin ainihin an kisan rundunan Allah zaɓaɓɓu wanda rundunan shedan sakakku su suka yi wannan aiki فهذه الأيدي نتفت من دمائنا والأفواه تتجلب من لحومنا وتلك الجئثر الطواهر الزواكي تنت تنت تنت تنتابح الأواصل وتعفوها وتعفوها امهات الارائل shi amma wannan ga hannu hannaye waɗanda suka sheƙar da jinainanmu kuma ga bakunan da ke da ke cin namunmu ko kinaya ga ainihin hannuwan da suka ke kashe-kashe da bakunan da ke wayan na miya mai abubuwa maganganu ga kuma waɗannan tsarkakan jikuna waɗanda wato aka karkashe la'init ta hastana magnaman la tajidanna washikan magrama hina la tajidu illa ma qaddamta wa ma rabbuka bidhallamin lil abid in har yanzu ka ganmu a matsayin wani wani matsayi na kai ne kake da salladu a kanmu har ma yanzu ka ganmu mu ne ainihin ka fi ƙarfinmu to za ka za kuma ka gamu da ubangijinka da abin da hannunka suka gabata kuma Allah bai ba mai zaluntar bayi bane fa ila Allahi al-mushtaka mu kuma ga Allah muka kai karam wa alaihi al-mu'awwar kuma koma ya zuwa gare shi fa kidkai daka was'a sayaka wa nasib juhudaka fa wallahi la tamhu dhikrun wa la tumita wa hayana ولا تذرك أمدنا ولا ترحض عن أنك دعارنا تشي سوى ذاك كي كل كل ندر ذاك كل كل كي ذاك كل دو كل ذاك وسا أسا أيك كي دو أيك ذاك أيك دو أبن ذاك ذاك أيك ونا سبجه ذاك كي إيم وقرن كي دو أبن ذاك فوالله لا تمهو ذكر والله ba za ka taɓa share tuna mu ambaton mu ba ba suna son yanzu kina ganin amurki an gama addinin ya ƙare mulkin ya koma hannunsu abada haka suka ɗauka haka ubansa ya ɗauka haka shi ma ya ɗauka sun ɗauka sun gama ke ce wallahi ba latam huwa zikirun an batun ba za ka taɓa share shi ba wala tumita wahayana ba za ka taɓa matar da wahayin mu ba wannan kuma shine burinsa da shi da ubansa ubansa mai cewa abaitu illa dafanan dafana yayin da wani ya zo ki ce masa daga cikin fadawansa mabiyansa kai waziransa ya ce masa to yanzu lokaci ya yi da ya kamata ka kyala banu hashim ba ka jin tsoron komai daga gare su ka sadar da zumunci da su ka ba su wani abu daga cikin ba daga mulki ba daga duhu daga dukiya tun da yanzu ba ka jin tsoron su duk ba wani mukamin da suke da kirshi ya tabbata duniyar nan gaba ɗaya kai kike da mulkin ta to me kike jin tsoron daga wajen su sai shine yake ce masa lallai kai baka san menene ɗaukaka ba wai kaji har yana ce mishi la in ka in kai haka nan ambaton ka zai dawo mai ce wani ambato ce wannan yace abokar ya mulki sai da yanzu sai da a tuna a ce abokar ya mulki umaru ya yi mulki sai da a ce umaru ya yi mulki usman ya mulki sai da a ce usman ya mulki amma dan abu kabsha har yanzu hawa ake yi hasumiya ana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ana mu yace wani daukaka da ya kai wannan ambaton wannan la aballak yace abaitu illa dafanan dafanan ya ce na ƙi sai na bizne na bizne wato sai ya bizne muhammadu rasulullah wanda ake hawa hasumiya ana faɗa ya bizne in wani ya isa ya ce ya shaida mu'awiya wani abu ne wani suna cewa ya kuke ce a shaɗu anna aliyu wani hau hasumiya ka ce a shaɗu anna gaira aliyu kai ma in ka isa in wani ya isa ya ce ya ce wani waliyin Allah ne ba ba Ali ba ko da kaji an ce ashhadu anna aliyun waliyullah ya isa a ce masa ne mu kuma mun isa mu ce masa ne in in ka isa kai ma ce ma wani ba Ali ba waliyullah mu gani in ka isa to kaga kakansa ita wannan ina kuma fasara abinda shi ita sai da Zainab take cewa wala tumita wahayan ba za ka matar da wahayi ba abinda aka yi kora matar ne ya mutu yana yau ga shi shekara dubu da wajen ɗari hudu muna maganan hadisa din ana tsine wa'annan miyagu da mummuna aiki da suka yi ana tuna wa'annan bayan Allah gwarazu wala tudruka amadana yawa kun ba za ka taba kaiwa matsayin mu ba ba ne kai yawa dama abin da suke nufi suna ganin sun kwace matsayin ne ina ina annana hu mutawana wushi min makanin ba'id ina so ina kaiwa wannan matsayi ne wanda Allah ya bayar ba mutum ba zai iya karba ba wala tarhab anka aruna yawa kuma har har abada kunyatan abin da kai mana ba zai rabu da kai ba yau ga shi yanzu ana ana ana ana tuna ana hatta ko ko ko ko wanda suka suke bin musulunci banu umayya sun rasa yadda za su yi su yaba mai yazid kan aikin da sai dai su yi kokari su yi shiru kamar yadda wani yake cewa shi ya taba tambayan wani malami ne yake cewa shi tambaye su malami ce me yasa ba a hawa hudu ba a faɗa abin da ya faru a Karbala nan ya ake boyewa ne sai suka ce kai kai ba ku san dai in ana faɗa mutane za su zama shi'a ne wai shine dalili yace yanzu saboda Allah saboda saboda saboda mazhabu mazhaba ne ake boye gaskiya sai a kiba dan gaskiya saboda saboda dalilin mazhaba to wannan abin kunyatan ba zai taɓa rubuwa da kai ba har abada ya rabu da shi wa har ra'aitu wa ra'aituka illa fanad wa ayyamuka illa adad wajen uka illa badad ni ba na ganin ka illa ka ƙarare ka ma riga ka ƙare kuma kwanakinka yan ƙidaddagaggo ne kuma ainihin rundunanka illa tarwatsatsu ba daɗe ba ko da faɗin faɗin nan na ta yi tabbata ka ba ta daɗe faɗin wannan bai tabbata ka nan ina kanin ka kaman ka ƙare ƙarare kawai kuma kwanakin ka yan ƙididdagugu ne kawai ya rage maka yan kwanaki kuma rundunan ka kaman an tarwatsa su yau ina mulkin amma daɗe ba ma daɗe ba yau muka ce yau ma ya mace yau shekara dubu da ɗaruruwa yau shekara dubu da ɗari uku da tamanin da wannan aika-aika to yanzu in mai yanzu muka ce ina mulki za a ce hatunta ne ya tafi to ba ma daɗe ba bayan sai da zainab bayan wannan magana nata abin ya uku tana ma da ranka daga ƙarshen su ya zuwa yau mai yunadil munadi ala la'anatullahi ala zalim ranan kuma da mai kira zai kira ya ce a saurara la'antar Allah ta tabbata ga azarmai falhamdulillahi alladhi khatama li awwalina bis sa'ada wa akhirana bis shahada war rahma muna godiya ga Allah wannan da ya cika mu na farkon mu da sa'ada waye na farkon mu shine annabi sallallahu alaihi wa wa akhirana na ƙarshen mu baban mu da ɗan uwan yanzu bi shahada shi kuma cika mushi da shahada wa nas'alullaha an yakmila lakum thawab muna kuma roƙon Allah ya cika musu da ya cika musu lada wa yujibu lakumul mazid wa yusin alaina al-khilafa ya kuma ƙara musu sannan kuma mu kuma ya kyautata mana halibci innahu rahimun wadud Allah mai rahama ne mai mai tausayi mai son bayinsa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma Allah ya ya wata son mu kuma da lamu wannan karshen maganar sai da zan da Yazid ya ji wannan maganar ta ta girgiza shi yace ya sai hata tuhmad min sawa'i ma ahwana al-maut min nawa'i inji Yazid yake ya iya magana yace ko wannan ƙara aki ta isa ta kashe wuta mai zafi in gara ma mutuwa ina ma na mutu bai waje wannan magana in ji in ji yazidu mutuwa ta fi sauki daga jin wannan magana ma a hawanar maut wato me me me me ga mutuwa karamin abu ne a bisa wannan wannan sa'awa da ce mace yazidu ya ce ka ina ma gara ma mutuwa da jin wannan magana wato maganan ta girgiza shi ta gaya masa kaulan baliga nan ya ce wa sai alam man sawwala laka ba sawwa laka ba wa makka na kamar rikabil musulmi wanda ya sawwala maka wannan ya kuma makanar maka da wuyayen musulmi bi isa lizzalimi na badala wa aikum sharrun makanan wa matocin wannan hudu ba ta sai da zainab na ga wasu yara kan ce mai yara na daga ga kullum kuna tare da kwamfuta kuna kuna game amma na ga wasu yara a talabijin an nuna suna da downloadin wannan hudu ba din suna haddacewa yara kanana sai ga yaro karami zai iya maka hudu ban da ka a cikin kalamai masu zurfin ma'ana na yi muku fassaran biribiri ne inda ainihin za mu bi shi da duk ƙarun akwai kalmomi masu zurfin ma'ana wanda kila sai an bi zurfin ma'anan kafin a zo ga ma'anan mai take nufi wanda a gurguje ni na yi kuma dai ba da zurfin ma'anan na ba da ma'anan shi a nan ne shi bayan wannan magana ta ta shi ne shi wannan banasare wanda yake jakadan sarkin rum ne ya sha mamaki ya ce ya ce wannan iyalan gina annabi ne annabin ku shine kai masa wannan shine ke ce mashi ka san ku labarin kanisan kofato wannan labarin da na baku aka ce zid ya ji haushi ya sa aka sare mashi wani sai ya dubi wannan kai kan da ke tasa ina kan abu abdullahi shaidu shuhada ya ce ya yi kalmar shahada shaida biyu shaɗu Allah ilaha illallah wannan muhammadan jadduka rasulullah sannan aka sare mishi wuya aka kuma bankare gawansa a gaban fada kwana uku to a yayin nan ne sai ita hind matar yazid ta ji labarin ga abin da ke faruwa don an ce ita hind nan ta kasance yarinyar sayyida zainab ta yi mata aiki a gida irin aikin gida dinnan kuma ta taɓa wani rashin lafiya wanda ainihin albarkacin imam hussein ta yi tawassuli tun yana ta warke saboda haka ita ta san gidansa rai ta san gidan imam hussein ta san gidan sai da zainab sai ta ji murya ta lokacin ta ce ta ji murya kamar kamar na sai da zainab aka ce mata ai za an ce mata bayi ne aka shigo da su fada ta ce ta ji murya kamar na na uwar gijiyanta sai da zainab aka ce lalle ita ce shine fa sai kawai ta fito fada ita ma ita ma ba, ba hijabi ma'ana fuskanta a waje wahiya hasiratin an ra'asa hafiyatan alƙadamai kanta ba komi sannan kuma ba ta da takalma mahatukatul hijab ta ki take ta hijabi ta fito haka fadan yazidu ta ce ya yazidu kan ɗan ‘yar manzan Allah ne a ƙofar gidanmu sai ya zai da ya miƙe wai yana rufe ta ta fito ba hijabi yana rufe ta kada a gani yana yana ƙoƙarin yana ce a hindi ya za ki fito haka nan ba ba hijabi sai ta ce masa ‘ya'yan manzan Allah’ ka bar su ba hijabi ne kake kaika ne kake gishi in fito ba hijabi sannan aka ce aje aje masallaci lokacin sallah ya kusa sai sa mai mai huduba tamaman kamar yadda yanzu kukan san suka rika sarakai suna da masu huduban in kuna kallon talabishin ga in ana bikin nan ji za a buɗe wani mashiru wani project an yi wani gini ko wata masana'anta ta yin lemun kwalba ko naman gwangwani ko wani abin da in sarki ya je to sai a je a sam ainihin bashi almakashi ya yanka kyalle ya masa tafi ya shiga a kewaya sai a zo a zauna a wani wuri sai a kawo ƙahawa a sha sannan sai mai wa'azi ya yi wa'azi a karanta alkur'ani kuma a yi wa'azi to sannan a tashi kuma a ɗan cimata ya tsara gashi nan kowane mutum a bashi rago gasashe ko mai ya ci a zubar da sauran sannan kuma a ƙarshe a ɗan wataya a ɗan buga ganga a yi rawa sarki ya yi rawa to shi ne wannan kana ruba talabishin labarunsu kenan to da- dama akan samu mai wa'azi shi ne nan yanzu da ya ce mai hudu ba ya hau ya kawo mu ya hau mumbari sai mai hudu ba ya hau mumbari ya shiga hudu ba cikin hudubansa shi mai huduban ya had- ya godiya ga Allah ya ya yabo gare shi sannan ya shiga magana dangane da Ali da Hussein da mummunan magana munanan maganganu ya dunga ya miyagun maganganu dangane da Ali da kuma Hussein sannan kuma ya koma ya ce amma Muawiya baban Yazid da Yazid dan Muawiya ya ce amma Yazid sarki amirul kaza dan sahabi ikan sahabi abu sufyan sahabi ma'awaya sahabi ga yazid kuma amirul gairul musulmi kuma gashi shine ainihin kaza kaza ya shiga yabo yana ambato da to ai fa Ali bin Hussein Zainul Abidin bai iya daurewa ba sai fa ya miƙe ya faɗa da ƙarfi ya ce wai laka ayyuhal khafif ishtarayta mardatul makhluq bisatil khaliq fatabawwa maqalaka minan nar ce ce tir maka kai wannan mai hudu ba ka sai yardan mahaluki da fusata mahalici wato ka sai yardan mahaluki an biya ka wa kake neman yardansa mahaluki shine sar- sarkin amirul fasiki na gashi nan yana zaune kana ka- ka sai yardansa da me ka biya da yardan Allah ka ka ka ka- ka sai ka karɓi fushin Allah a madadin yardan sarki sai ce to ka ko ka ka sauraron makomanka a wuta sannan ya juya ya dubi Yazidu ya ce ka bani izini in hau wa'annan katakan bai ce mashi bari ba in hau wa'annan katakan in yi magana sai Yazidu ya ce a ban yadda ba sai mutane suka ce ya amiral wani ba sa faɗi wannan kalma haka suke ce ya amirar kaza haba wannan ya rashe ya yi maganan mana ai wannan ba wani wannan ba a bakin kuma mai ji wani abu daga gare shi ai wannan ba wani za ka ba mai ma mu ji wani abu amma me za ka ji mai kake jin tsoro daga wannan gashi ma kawai tso- yana fama ma da ciwo sai ce in fa ya hau mumbarin nan ba zai so innahu in sa'ida lam yanzal illa bi fadihati wa fadihati ala abi sufyan ya ce in ya hau mumbarin nan fa ba zai sauko ba sai ya kunyata ni da ni da da diddigiran abu su biya duk sai mun kunyata ha sai faƙi ya amirar kaza wa ma ƙadar ma ya sun haza wannan da Allah mai zai iya yi da Allah sun gan shi eh, duk ɗamamme yara mai ga wahala ga sarƙoƙi sun mashi wa don an ce lokacin da ya ce a cire mashi sarƙoƙin sai da jini ya fito ya gangaro a wuya yayin da yake cewa mai kake tsammanin da in in manzo Allah yanzu ya ganna a wannan hali sai ce to ya ci to shi da aka cire sarkar sai da jini ya gangaro daga wayan Imam Zain Abidin dun ba yadda suka shiga da su gari har ma sun bi da su har mutane saboda jefe-jefe da tsinuwa sun ta wurga musu sun ta jifan Imam Zain Abidin da da da duwatsu sun ji ji mishi ciwo madalla ɗan kaza ka- an an maganin makiya amir amirul kaza gashi nan Allah ya maganin ku ana wurgan su har daga bene har ma wani ya wurgo wuta ta fada kan imam zainul abidin shin na wuta ya wurgo ya kona masa gashin kai juzu a wannan hali a galabaici haka aka shigo da su to shine ne yace duk da haka ne ya samun karfin hali yace tir maka kai wannan mai kudu ba ka sai yardan mahaluki da fusata mahalicci saurari makomanka a wuta sannan bai ce mai yazid ya sarki ba ya ce ka yadda in hau nan katakan yi magana sai ce a su kuma da suka ce amirar ka za shi ya magana mana menene zai iya faɗa mai faɗi mu ce kai ba ku san wannan mutum ba in ya hau ba zai sauka ba sai sai mun kunyata da ni da al abu sufyan fadiha yace wato zai zai zai ai mana tona asiri wato abin da ya zai faɗa zai zama mun tozarta zai tona mana asiri ne su kuma sai sa suka zama suna da sha'awar su ji to me zai faɗa wannan suka ce wannan menene zai iya faɗa da Allah duk ciwo ma ya cinye masa jiki sai ya ce ku ba ku san wa'annan ba ku san wannan ba ya ce innahu min ahli baitin qad zaqul ilma zaqa yake shi shi yanzu din ya iya ya iya magana da larabci zaq zaq shine ainihin da larabci shine irin me ake ce ma irin in tsuntsu kaman kaza kaza tsintsintan kwaya me ake ce mishi da Hausa tsatsaka yadda dai tsuntsu ya kai yaka rika yadda tsuntsun ya sauka ba kamar kaza ba kamar tsuntsayen nan yan da suka zo daga daga wanda in sun ga mutum kila masu tashi in suka sauka kai baka ganin abin da suke tsintsinta ko a tsakankanin ko a juji ko abin zaka suka ci to zak kenan wato tsintsintan abu ka san sai zababbe shi tsuntsu ya san me yake tsintsinta ba yana komai yake dauka ya ci ba in ya duba kai kana ganin kai baka ga komai ba kana ganin tarayin kasa amma shi yana ya san me yake dauka ya ci don yana in ya ci wani abin zai iya zama mishi guba saboda haka zaƙo abin da yake mai amfani yake in ya ga ƙwayan gero sai ya ɗauko shi in ya ga ƙwayan wani sai ya ɗauko shi in ya ga wani sai ya ɗauko shi yana neman abubuwa masu profitin ne da vitamin da sauransu su yake tsintsintowa amma kai abin da kake gani ba ma ka gani me yake dauka kamar yin tsuntsayen nan ba ma za ka ga me yake tsinta ba amma shi ya san me yake tsinta shi koko da to shine zak to sai ce azaqul ilma zak akwai su abin da yake nufi wato nafis din ilimi suka tsintsito wato mutane yanzu muke suna shan hululu kaji hululu iri-iri jiya ma ina sauraron wani wani wani channel da daddare a ana ana ma wani shehi tambaya wani channel ne na kamar da Hausa suke aka ce wani addu'a ake yi in ji shi mai tambaya daren juma'a azin mutum ya tashi sallan dare wani irin addu'a yake da yace dakata ba ba ma daren juma'a ba koma wani dare ba wani addu'an musamman da ake in ji wannan shehi malam ya ce shi Allah da kansa ma so kowa yake saman duniya ya ce wake son arziki in bashi wake son lafiya in bashi wake bidan aure in bashi wake neman kudi in bashi wake neman ya dunga lissafi abubuwa da ake nema na duniya na duk ya ce duk Allah da kansa ma yake zo kowa saman duniya ya ce kuma wannan ruwa ya tabbata sahihi a musnadin Ahmad inna lillahi wa inna ilaihi Allah da kansa ma yayi ta bayani shehi to kun gani ilimi kenan da aka kwaso hululu mala aka je juju duk aka kwaso da mushe da kenkeso da wani wani fata fata wani bera bera wani mene mene duk aka ɗebo duk aka ci ilimi ne aka kwaso duk aka zuba intellectual rubbish aka cika kai da shi aka aka zo kan nan aka tunjima mashi kyalle shek ustaz mal ya kwaso hululu duk ya zuba to kun ga san tsuntsu in ya je juji kuna tsammanin me yake tsuntsunta yawa yana zak yake yana tsuntsunto masu kyau ne masu amfani to su wato kenan su wa'annan azabul ilma zaqa ma'ana tataccen ilimi na sosai shi fa suka suka suka suka yi koto suka ci suka koshi da shi ya ce kai ba ku sani ba wannan gidan da ya fito fa wanda suka zaɓaɓɓen ilimi ne suka koshi ba da shi ba in ya miƙe magana mu za mu kunyata to asininmu zai tunu to sai kuma ya sa sauran mutane su a ba ya amirul kaza kyale shi kawai to shine nan fa sai imam zainal abidin ya miƙe daidai da yanzu da ga duk dai sauran da sun ce a kyale shi kawai da Allah wannan mara lafiya mai zai iya da Allah kyale sai ce to shi kenan ya magana to shi ne fa imam zainal abidin ne miƙe ya godiya ga Allah ya yabe shi sannan ya kuɗuban da kowa sai da ya fashe da kuka kowa sai da ya fashe da kuka a cikin abin da ya ce ma'ata kallon mai kalmatin laifi hinna rida wal haula il julasai ajrun wa thawab abin da ya ce masu yana ka kyale ne wata maganan da Allah zai yarda da maganan kuma waɗanda suke zaune a nan za su amfana to sai shi sai mutane suna da interest su ji shi kuma yanzu da yana kokarin ya hana to da ya fara fa magana wanda nan take ko kuka aka yi ta taji abin ka da fadan yanzu da dama an ce ainihin wasu da kwalaben giya da kofuna a hannunsu to yana cikin huduban kawai sai ana jin pass suna sakin kofuna suna ta sakin kofuna yana fushewa suna mai suke ji ne haka to lokaci ya kure na karanto muku huduban sai da zainab huduban sai imam zainal abidin insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu makaranta hudu ban imam zainul abid wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir
za mu karanta ziyarar annabi na nesa wanda ake rana asabat بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك رسول وانك محمد بن عبد الله واشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصات لامتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه واديت الذي عليك من الحق وانك قد رحمت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وعلى السماوات والأرضين ومن صبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد أبلك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يكبته به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما عظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فاذبني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومعمور بالإجارة فاذبني وأصم ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استوعدكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد آل محمد إن شاء الله ضمي الدعاء فرج مع صاحب الأسرار إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقضى الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعربتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحجهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجل العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد
اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وسرق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطرح بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضر أبصارنا عن الفجور والخيانة واصدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالإن... بالاتباع والموئظة وعلى مرضى المسلمين بالشاف... بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنسر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر صل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين إن شاء الله